أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قدر الله تبارك وتعالى يمنا من من اللوكشي يوم عشرين دبيو قوة السفر هجرانا محمد صلى الله عليه وسلم على مكة إلى مدينة shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da bakwai ga watan Septemba na shekara ta dubu biyu da ashirin da hukun mun dawo kan karatun riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin daga cikin hadisan da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna cikin babin da yake magana akan umarni da bayar da amana da cika amana وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيزل أصلها مثل وقت ثم ينام نومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجمر كجمر دهر جده على رجلك فانفذ فتراه منبثرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصاة فدهرجه على رجله ويزل الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أغرفه ما عقله وما في قلبه مثقال ذرة من كردل من, من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لكن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلان وفلان متفق عليه a wannan hadisin an samu shi daga Huzaifa bin Yaman radiyallahu anhu sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gare shi kala ya ce haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithai yace annabi sallallahu alaihi wasallam da gare shi ya ba mu labari akan abubuwa da za su faru da mu kada ra'aytu ahaduhuma na ga dayan su wa ana antazirul akhar ina jiran dayan kuma ya faru حدثنا يا باب الأباري أن الأمانة شوى أمانة نزلت في جذر قلوب الرجال أن سوكت ديتا أتكين أكل الزوجي مداجي ثم نزل القرآن سنزاك سوكت القرآن فعلموا من القرآن سيسوك سنتا أتكين القرآن وعلموا من السنة سنسوك سنتا أتكين سنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة سنة يا باب الأباري أكن تجي أمانة لذائي faƙala sai ce ya namun rajulun matan lallai mutum zai yi bacci fatuku badul amana fi min kalbi sai a ɗauki amana daga zuciyarsa fa ya zullu asruha bisu waqti sai ya kasance gurbin amanan kamar wato wani digo ne dan kaɗan a cikin zuciyarsa sun bai namu naumatan sannan sai ya sake yin bacci wani bacci fatuku badul amana min kalbihi sai a cire amanin daga zuciyarsa fa yazul asba misul asri majmali sai ya zama wato gurbin amanan sai ya kauce a cikin zuciyarsa ya zama kamar kwatankwacin wato dan dan abin da yayi kamar gurji haka kajambin yace kamar garwashin mutane da harajatu ala bijilika wanda ka taka shi akan kafarka fanfida sai ya dan kumbura fatarahu basiran sai kaga ya dan tashi ya dan yi kumburi haka ya tashi a cikin zamanka walaysa bi shay'un amma babu komai a cikin sa summa akala hasatan sannan sai ya dauki duwatsu fa zaharajahu ala rijlihi sai jefa su akan kafarsa sannan sai ya ce bayyun nas yatabaya'un mutane za su yi gari suna mubaya'a fala yakadu ahad yu'addi al-amanata ba za a samu wanda zai iya ba da amana ba ta yi kala har sai an ce inna fi bani fulani rajulan aminu a cikin mutanen bani fulani wata bani mutanen wasu mutane akwai wani mutum amincece a ta yi kala da rajul har sai an zama mutumin ma a jiladahu ba wanda yake kyautata aiki kamar ka ma a zarafahu ma a zarafahu ba wanda ya iya kamar naka ya iya kawo shi da ake so ma a kalahu ba mai hankali kamar ka amma fi kalbi misalin zahabbatin min kardalin min iman amma a cikin zuciyarsa babu kwatankwacin kwayan zara na imani wanda ake ga masa wannan magana walgada ta alayya zamanu yace wani zamani ya zo a gare ni wa ma ubali ayyukum baya bai dame ni ba a wazan yi mu baya la in kana musliman idan ya kasance musulmi ne la yurdannahu alayya dinuhu to lalle zai mayar mini a gare ni addini na wala in kana nasraniyan idan ya kasance ba nasare ne aw yahudiyan ko kuma yahude ne la yurdannahu alayya sa'i sannan shi ma zai mayar min da aikin nawa zuwa ga mai yinsa wanda ya zama shi zai mai fa amma yau amma yau fa ma kuntu bayu minkum illa fulan wa fulan babu wanda zan yi yi mu baya a gare shi a cikin ku sai dai wani da wani muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka ga kan wannan hadisi qawlu fadin zai ce jazrin bi fathil jim wa iskanin zalim mujama jazrin da aka karanta ana karanta shi da fataha wa jimun din ja kenan wa iskanun zalil mujamati da kuma yin dauri wa zallin mai digo shine jaz wa huwa aslu shay'in ana nufin asalin abu wal waqtu bi ta'il musannatu min al fawq shi kuma waqtu ana karanta shi da ta'un mai guda biyu mai digo guda biyu akanta daga samanta asrun yasir ana nufin gurbi dan karami wal majmal abin da ake nufi da majmal kuma bi fatil mimi ana yin fata wa mimun din wa iskanin jimi sannan a ɗaure jimin din a yi sukun kenan a ce maj huwa tanaqqutu fil yadi shine a ga wani abun da ya diga a jikin hannu wa nawi ko kuma makamancin sa min asari amalin saboda gurbin aiki kai aiki da hannun kai kamar yayi kanta kenan wa gairi da wani sa qawlu wani su da yace mumbatiran abun da ake nufi da shi shine murtafiya ne dan dago haka qawluhu fa nisri ce sa'ihi wato bai masa aiki alwali alaihi wanda ka dora shi ya zama shine jagora a kansa a to wannan hadisin kamar da muka karanta shi an samu shi daga sai da Hudayfa bin Yaman Allah ya kara masa yadda ta har nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace shine sahibu sirr Rasul sallallahu alaihi wasallama shi sai da Hudayfa shine mai koyar asirin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da shi munafikan da suke munafurci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya san su shi sai na Huzaifa shi ya san su gaba daya ya san munafukai duka kuma ya kasance a har ma wata rana idan an je wajen jana'ida idan a sallaci gawa to sai na Umar a zamanin sa in ya leka ya ga Huzaifa bai zo wurin ba to ba zai sallah ba sai tafi in ya ga babu Huzaifa to ya bin da mana wajen to ba zai sallah ba sai tafi kawai ma'anarsa shine mutumin da ya mutu nan munafiki ne sai za sai na huzai ga halarci jana'izarsa ba sai na umar ya tare shi ya ce masa ya kai huzaifa na hada ka da Allah da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja maka munafikan nan da Allah ina ciki ko ba na ciki ina ciki ko ba na ciki daga matsayin sai na umar radiyallahu anhu shine na biyu ba a ciki amma ya tare yana tambaya saboda ba a ba a ba a yarda da makarullah af'alu makarullah fala mu'minu makarullah illa al-qawmul kafirun ba ba wanda zai ce shi kan ya samu cewar ya gama aminta sai na umar ya ce ya tare zai ba ce dan Allah munafukan da ina ciki ko ba na ciki ka ga mu ya ce to asirin annabi sallallahu alaihi wasallam kake so na buda kenan kana son buda asirin annabi ya matsa masa ya ce to kai dai baka ciki amma ban sake gaba to haka ya kasance radiyallahu anhu shi sai na wazai bin duniya ba sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sahibi sirrin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine yake ga mana yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari akan abubuwa da za su faru guda biyu sai ya ce ɗaya daga cikin abubuwan kan na riga na gan shi a cikin abubuwan da za su faru guda biyun nan to guda ɗaya ciki na riga na gani amma ɗayan ina nan ina jiran sa ban gan shi wata kunna yace na farkon shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa annal amanata nazala fi jazr qulubil rijal cewa Allah ya saukar da amana a asalin zuciyar mazaje sannan sai Allah ya saukar da alqur'ani sai muka san haka cikin alqur'ani karatun da muka karanta a baya kenan kaga alqur'ani ya ga mana cewa inna aradna nabarata ala samawati wal ardi wal jibali fa baina an yahdillaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula Allah ya saukar da amana sai ya bijiro da ita akan sammai da kasai da duwatsu sun gagara dauka duka suka gori da suka ce ba za su iya ba sai dan adam ne ya riki wannan amana din ya dauke ta Allah ya ce shi dan adam din nan da ya dauki wannan amana ya kasance mai jahilci kenan ya bai gane ba sannan kuma ya zalunci kansa to wannan amanar a asalin zuciyar mazaje take Allah ya riga sanya ta mun karanta karatun baya cewa amanoni su ne ayyukan da aka dora maka na ibadan nan da kake yi salloli guda biyar da azumi da zakka da aikin haji da da cika alkawari da da dukkan zuwa da ayyukan ibada su ne amanonin duk da mun faɗi kashe kashen amana din yadda yadda take to sai yace to wannan alqur'ani ya riga sanin da haka cewa ga amanar Allah da Allah ya dora wa bayansa sannan mu sani a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ga amanoni shine duk abin da aka maka da musulunci aka take kiyaye amana ce shi yasa kace maka as-salatu amanatun al-wudu amanatun duka dai komai wanda irin nauyin abu ne da zaka yi amana ce yace mun san haka a cikin sunna to yace daga nan kuma sannan sai aka ba mu labari cewa an tage amana din sai aka dauke amana din sun mahadarna an rafi amanati sai ba mu labari akan dauke amana din ya za a dauke ta sai yace mana yace lalle mutum ne zai kasance yana bacci sai a dauke amana a cikin zuciyarsa fa yazul aqruha bisul waqti sai ya zama gurbin amanan nan da yake cikin zuciyarsa wani abu ne dan kadan da da yana nan da girmansa a cikin zuciyarsa amma sai ya dawo ya tirance gurbin dan kaɗan ne dan digo ne aka diga masa abin da ya saura cikin amana cikin zuciya ta jira sannan sai ce akan haka yana nan yana nan sai ya sake yin wani baccin kuma ru sai a sake cire amana a cikin zuciyarsa sai ya dawo gurbin amanin da yake cikin zuciyarsa kamar a ce mutum ne ya yi aiki idan ya aiki hannunsa zai dan tura ruwa din nan ba tura ruwa ba kuma zai yi kanta kanta hakan nan to dan wannan dan abin da zai dan yi tasiri kamar na kanta din shine abin da ya saura cikin zuciyar sa na amana sai ce ko kuma abin da zai saura na amana a zuciyar mutum shine kamar mutum ya taka garwashi akan kafarsa sai wani ya dan kumbura idan ya dan kumbura sai ya dan tashi sama kadan a jikin zawo sama amma babu gwamnati a ciki wajen ya tashi amma kuma bai tura ruwa ba ai mutum zai iya taka gaushin wuta sai wajen ya dan ya dan tashi haka ya dan kumbura kan amma ba ruwa ciki to kaga shine yace gurbin amana kenan za a ga gurbin amana ta kai haka ga amanar amma babu a ciki to anan wajen sai ce sai da ki dutse sai ya jefa shi akan wato kafarsa sai ya faɗi haka to anan malamai suka ce abin da ake nufi ana kwatanta maka yadda Allah yake cire amana a cikin zuciyar dan adam ne da kan farkon magana lokacin da abun ya zo gashi ne yadda yake ya zauna a cikin zuciyar mutum ya yarda da ya yarda amanon da Allah ya tura masa duka ana tafi ana tafi sai a cire amana a cikin zuciyar sai zama gurbin ta dan kadan ne ana nan sai a dawo gurbin ne kawai kamar mutum ne ya taka garwashi ya dan kumbura masa wurin amma kuma ba ruwan a ciki bai dura ruwa ba da haka gurbin amana zai dawo a cikin mutane ga gurbin ta amma babu ita saboda alqur'ani ya ga mu cewa inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane sai mutane sun canja da kansu to mutane za su canja don ba su da rike amana ya dawo sai dai gurbin amanan ne kawai kamar a ce ka taka garwashi ya dan kumbura amma bai duro ruwa ba haka abu zai dawo yace saboda haka sai mutane su wayi gari ana musu mubaya an miƙa musu wuya an yarda da su cewar me su din su ne za su riƙe amanoni su ne shugabanni su ne jagorori an zo an musu mubaya yanzu a ce an zaɓe su kenan an zaɓe su a matsayin wata kujera kai ne shugaban abu kaza ko kai ne mai matsayin iri kaza a zaɓe su an musu mubaya ana tsammanin yoyi ana tsammanin za su riƙe amanar nan za su cika ta an yi aka zaɓe ka kan jama'a aka ɗora ka ana tsammanin dukkan abin da yake kan mutanen za ka cika ne na amanonin su akwai hukuk nasu da yake kanka saboda ka ana neman ka musu sai suka amintar da kai suka yarda da kai suka ɗauke ka suka ce gashi sun baka ai shine magana yarda ne zai ja su dora ta kalma jagora kan su shi yasa annabi Musa alaihi salam da ya taimaki ayan annabi Shu'aibu alaihi salam ya taimake su ya shayar musu da dabbobin su da aka gama sai suka ga baban su labari cewa ga abin da ya faru wani mutum ne ya taimaka mana ya kaza ya kaza ya kaza sai ce ku je ku kira shi aka da kira ne Musa ya zo bayan ya zo sai dai ta ce mi a cikin su قالت إذن ويا أبت استعجل إن خير من استعجلت القوي لمن sai ce ya gaba mana ka dauki wannan ma'aikaci kawai farke shi ma'aikaci a gidan mun saboda mafi alherin wanda zaka dauka wanda zai maka aiki ya zama alqawiyun amin ya zama mai karfi zai iya bada aikin da ake so yi sannan kuma ya zama abincicce kaga ta ce a zaɓe shi aikin ne saboda mai alqawiyu ne al'aminu ne shi mai karfi ne sannan kuma abincicce ne to zo da kashi in za a zaɓi wani a matsayin jagora sai an yana da tsayawa zai iya yi ya zama jagora sannan kuma yana da aminci akwai amana a wajen sakamakon gabe shi wannan shine wato halaye guda biyu da ake nema a wajen mutum za a zaɓe shi ko kuma kamar yadda annabi yusuf alaihi salam da ya ga waje zai lalace gaba ɗaya har sai da za a samu jagoran da zai lura da harkar abinci a zamaninsa sai ce me قال اجعلني على كزائن الارض اني حفيظ عليم sai ce ka sanya ni akan dukiyar mutanen nan ni dinnan mai kiyayewa ne kuma na san yadda zan yi dawo kaga ya nuna cewa zai kiyaye ya kawo abin yadda ake neman sa to a nan wajen ana gaya maka cewar amana ce take jawowa a zafe ka a cikin mutane a zaɓo ka a cikin jama'a ce zo ka zama jagora ka zo ka jagoranci mutane ko sallah ne za a yi ai an zaɓe su kai ne liban to an aminta da kai ne an yadda ka iya sallah sannan ba za ka jefa mutane cikin fitina ba sai za ka zaɓo ka kace ka zo ka jagoranci sallah ko mai anguwa ne aka zaɓe ka an aminta da kai ne a cikin anguwar ana ka fi kowa dacewa kana da kai alƙawiyu ne kuma kai al'aminu ne sai za ka zaɓo za ka ce zo kai dukkan matsayi kowane irin matsayi ne sai an tabbatar da cewa ana tsammani za a samu riƙe amana a wajenka tukunna za ka ke ka ba sai ce to wannan shine dalili sai ce sai aka wayi gari yanzu mutane suna yin mubaya a jagorori yanda ka san a yanzu ake magana nan gashi da zamanin sabai ne sai ce amma me fala ya kadu ahadu abdul amanata ba za a samu wani da zai iya rike amana ba kwata kwata har sai an ce maka inna fi bani fulani rajulan amira a cikin mutanen waje kaza akwai wani mai amana ne mai amana ba ya zama kali a lokacin yace yanzu an zo wai mai amana ya zama kale a zamanin babbe da yake wannan magana mai amana ya zama kale sai an ce kaje cikin mutanen dangi iri kaza wane yana da amana kaje in amana kake so kaje ka bashi ba zai ci amanar ka ba za abin da kama ka ka bashi akan aminci zai amintar da kai ba za ka samu matsala ba wuri je ka waje kaza yace sai a ce maka wannan mutumin ai ba taɓa samun mai aiki irinsa wanda zai cika maka aikin aiki zai maka ba haɗinci ba yaudara ba coge ba zalunci ba komai zai maka aiki yadda ake son saka zai maka ba zai cuce ka ba kwata-kwata sannan zai baka lokaci lokacinsa ya ware lokacin ya tsaya maka aikin ba zai cuce ka ba zai komai ba yadda ka tsara karfe kaza zuwa karfe kaza zai zo shi daga lokaci zuwa kaza ya aikin yadda kake so ya yi kuma zai yi shi ba zai ba zai yaudara ba zai ba zai zalunci ba ce zai maka shi yadda ake so sannan ba za ka samu mutum mai hankali kamar sa ba yana da hankali da nutsuwa tunani ba zai maka rashin hankali a cikin aikin ba zai kawo maka shi yadda ake so yace sai an gama faɗa maka wannan mutumin an gama ziga maka shi yace idan ka je wa ma fi qalbihi misqalu habatin min kardalin min iman sai ka je ka same shi babu kwatankwacin kwayan zarra na imani a cikin zuciyarsa shi wanda ake ta zikawa ana cewar babu mai hankali babu mai cika mana ba mai iya aiki ba mai kaza ka masa to babu kwatankwacin kwayan zarra na imani na am- na amanar a zuciyarsa babu amma a zahiri mutane suna gani ba wanda ya gaji riga amana ko babu abu ko kaɗan a ciki to malamai suka ce to da Allah ka ɗauko yanzu da wannan lokacin da ake wannan karatu ka- ka ka auna shi ka gani yanzu waye ne za ka ɗauke shi ka ba shi aiki ya- ya maka aikin da kyau wato nan ya yi shi da kyau ya kawo shi yadda ake nema sannan ya cika amanarsa a ciki wani in kai abu kaza nan zan maka kaza zan maka kaza yayi yadda ka bala din waye zai maka sannan ya ɗauki lokaci ka ce ga lokacin da ake so kai daga lokacin zuwa lokaci kaza shi da motsa yaya za a yi ya haɗince ka a cikin abu komi a cikin komi muna neman da za mu yi haɗinci ba wai da zamu abitar da kanmu ba mutum ya dawo zai hayinci mutane zai hayinci yan uwansa zai hayinci matarsa zai hayinci danginsa zai hayinci ƴaƴansa uba yana hayintar da da yana hayintar ubansa kowa zai hayinci kawai kowa ya za ya cuci wani kawai wani hanya zai bi cuci wani kowa hayinci ke so yi malami zai hayinci basarake zai hayinci jagora zai hayinci kowa ya za ya cuci wani kawai ne da wasu yace to za a samu mutumin da an gama ziga shi a zahiri gashi nan in dai rike amana ne ba kamar wani yace to a zuciyarsa ko babu kwatankwacin kwayan zarra na rike amana babu kawai yana yi ne saboda yana da wani fata fata yake da shi fata yake da shi yanzu mutum ne ka dora shi akan sana'ar ka ka ka mai da shi shine mai lura da ita sai a ce a wani yana da kokari tunda aka dora shi akan kayan nan ba ba ka mutum mai kokari kamar sa ba ya rike shagon nan ya shago ne in kamfani ne ya rike kamfanin nan baya wasa yana yi yana yi ashe fata yake da shi babu kwatankwacin kwayan zarra na imanin ya taimake ka kasuwar ta ci gaba ba wani madaransa jira yake yi abin da yake tsarawa ya isa wuri ran da ya isa to zai shiga maka yake rana so kawai yake ya je wani wuri kaga a zahiri kai kuma abin da ka gani a wani yana da kokari wani ya ya tsaya yayi kaza yayi kaza to saboda mun zama haka ba ma rike amana sai zama a cikin mu kusan kowa bai yarda da kowa ba kusan kowa ba bai yarda da kowa ba haka muka dawo in zaka ba mutum aiki kana ba shi amma baka yarda ba in wani yana lura da dukiyarka ko yana tsayawa akan lamuranka ka yarda da shi amma baka yarda ba kana jin kamar zai haɗince ka shi kuma yana yawa wa da Allah yake ba yana jira ne a samu wani wuri da zai samu ya ha'ince ka ciki idan abu ne an sai da shi abu kaza sai ya ce ba kaza aka sayar ba ya faɗi kuɗin da bai kai wannan ba ko ya ninka kuɗin ya sayar ya sayar an ce akwai bawan Allah da aka yi yana sai da kayansa haka sai ya tsora yaro a wajen ya ce masa wannan abin ga yadda za ka sai da shi misali a ce naira ɗari za ka sayar sai a ɗari za ka na sayarwa shi kenan ya fita ya bar yaron a wurin sai aka zo ya ce wannan nawa ne sai ce ɗari biyu ne shi wani ya ɗari ya ce masa ya siya ya siya to sun ya fito a kasuwar sun haɗu da da wani kuma wanda ya siya sai ya gane kayan sa ne ya ce ana kasa kayan nan ya ce a wuri kaza nawa ka siya a wuri kaza ne na siya sai ce to zo mu koma mu je suka je a sai su suka dawo wajen sai da kayan wannan mutum suka zo sai ya ce nawa ka siya ya ce ɗari biyu ce kai wani ne ya ɗari biyu na ce maka kin da abu ba ne ya ɗari ɗari ba sai ta ainihin na dade ina saya kullum ina zuwa na saya ko ɗari biyu yake sai nan ga ta sai da shi ga ɗari to da Allah mi zai sami shi ne yayi wannan ha inci wai ya za a kai yaudara wannan ɗari ɗari da yake karɓan ya sa ya yi arziki ko ya zama wani abu to haka muke a cikin komin mu mun dawo haka ya za a yi ka cuci wani kawai shine da barka ta kowace fiska in an baka abu ka rage in na ragewa ne in na karawa ne ka kara kai dai sai kai cuta to kaga wannan shi ya jawo aka dauki amana daga cikin mu wannan hadisin yadda ka san a zamanin mu ake magana sa gashi yace zaka samu mutum wanda yana yin amanar ma yana yi ne amma a cikin zuciyarsa babu kamar mutumin da ya ji ciwo ne a hannunsa ko ya kumbura hannun nasa amma babu ruwa a ciki to shine mai amana mu ne yanzu kenan yana yi amma zuciyar ƙarya ne ba komai a cikin ta sannan yace yace zamani ya zo mini ban damu da wanda zan masa mubaya ba kowane iri ne zan dora shi da bashi amana ta ya zama jagora na ban damu da shi kowane iri bane idan musulmi ne zai mai min da addini na in musulmi ne na masa mubaya to zai mai min da addini na in ba nasare ne ko bai hude ne kuma zai mayar da aikin wa mai shi yayi shi ba zai yi ba tunda ba kansa bane yace amma yau ba zan yi ba zan mika amana ta ba zan yi mubaya'a ba sai a wani da wani su ne kawai zan mika masa gona wai yana faɗan wannan a zamanin sa ne abin da yake bara ne shi ne shi a zamanin da yake wannan zace yace bai damu a wa zai mika mu amana sa wa zai yi mubaya'a kowa ma zai masa ya san in musulmi ne zai mayar masa da addininsa yadda yake zai cika amanonin nan yadda aka nema kaji ba a lokacin ya zama in abu da mai baya ya san lafiya kalau shi kenan komai zai fara yanzu haka ne yanzu musulmi shine ma zai bada kai shi zai bada kai yanzu in ka masa mu baya ka dauki amana ka ba amana ka ba shi to a nan ne za ka yi yadda ake cuta nan ne zai tsaya cuce ka sosai fiye da baka zambani to shi a lokacin da shi yanzu bai damu ba duk wanda aka nada shugaba zai damu ya san zai mayar masa da addininsa zai kama da addininsa yadda yake amma mun zuwa haka bane mun wayi gari sannan sai ta in ko banasare ne ko bai hude ne ya san ba zai shiga ba in yace yayi mu baya a banasare ko ko a bai hude to duk abin da ya shafi ya shafi amanar sa zai mayar zai ce wannan amanar wani ne kuje ku bashi tunda ba addinin su ɗaya ba to haka yake a lokacin zai mayar a masu aiki su aiki yace amma yanzu kaga yanzu ana mun dai bunke sun mu gane shi ne yana faɗa haka a zamaninsa amma yanzu a zamanin yanzu mun wayi gari wanda ka ɗauki ba na sare ko ba yahude ka ba shi amana da ka ba ɗan uwanka musulmi haka muka dawo sai ka ɗauki kirista ka ce ga abu ka zanka ka dawo ka same shi yadda ka ba shi amma musulmi ne ɗan uwanka za ka ba shi za ka dawo ka dawo duk halin kirki wanda musulunci ya koya mana mu yi mu cika alkawari mu riƙe amana mu yi zumunci mu yi waye sai kiristocin suka ɗauka suna yi mu kuma sai muka bari kuma namu ne in kai za ka zama da dama ba za ka yi ba ruwanka ya ce a lokacin da ke wannan zance in ka ba musulmi amana ka ba shi shugabanci ka tsora shi a kanka zai cika in ba nasare ne ko bai hude ne ko kista ne ka ba shi shi kuma ba zai shiga ba zai nemo dan uwanka musulmi ce ya zo ya rike maka to yanzu an zo zamani da idan za a za a nada maka jagora ga kirista ga musulmi in kai wasa wallahi musulman da za su jara da kirista kada ba da musu musulmi ga wane naku ne shine jagoran ku zamu bashi sai ka ji ana cewa a a banda wane fa eh wane ka kada bashi da bashi gunda ba wane kuma wata kirwa ne ko da ba musulmi bane sai mu za mu ce wa gwanda a bashi da ba dan uwan musulmi saboda uwan musulmi wa zai fi zalunta mu zai fi cutan mu wai to kaga abu ya ya zama yadda yake sannan yace amma yau amma yau kuma kun tu ubayi kun illa fulana fulana yace da haka nake yi amma yanzu in zan zabi jagora ko wanda zan bashi amana to ba zan iya ba kowa ba ba zan iya ba saboda yanayin mutanen yadda suka rama sai dai wane da wane sai a wane zan bar kuma bar a wani ranar malamai sun yi magana cewar wannan hadisin ko wannan maganganun da sai na hau zai bayyana ya faɗi abin da yake faruwa a zamaninsa sannan kuma ya faɗi abin da zai faru a gaba tun da ya tafi salatu zama ya gaya masa daman hadisan guda biyu ne ɗaya dai ya riga ya sauka yana kallon sa yanzu gashi nan shine yadda aka cire amana daga zuciyar mutane ɗayan kuma bai sauka ba shine wanda za a zo zamanin da idan ana neman mai riƙe amana sai an yi kuwa sai gari da gari sai an je an yi tikiyansa a cikin mutane a ce ba wanda ya kai shi ba wanda ya ya fi shi cika amana cika alkawari iya aiki ba zai cuci kowa ba ya ce za a zo zamanin da a wannan lokacin in an samu wannan mutumin sai a samu babu ko kaɗan a cikin zuciyarsa na riƙe amana shi wanda ake zikawa ana cewa ya fi kowa ba komai a cikin zuciyarsa wannan shine abin da shi bai riske shi ba amma zai riske shi saboda malamai suka ce haka za a fassara karatu ba zai yi ka ce a ai hadisan nan guda biyu sun faru da shi ba a ba su faru da shi ba eh dai ya faru shine an cire amana daga zuciyar mutane ba sa rike ta ba sa cika alƙawari ba sa riƙe amana kowa zai zalunci kowa ɗayan kuma shine a zo a rasa jagora wanda zai riƙe amanar mutane shi yasa a ciki yace shi yanzu bai damu ba in dai musulmi ne kawai zai masa mubaya ya san ba zai cutar da shi ba zai riƙe masa amanarsa kai yace in kafiri ne ma zai masa mubaya shi bai damu ba a ɗora shi a matsayin jagora zai masa saboda ya san kafirin nan ba zai cuce shi ba zai nemo musulmi ya bashi amanarsa sannan sai ce amma kuma fa yanzu fa nan gaba kaɗan fa za a zo lokacin da ba wanda zai iya rike wannan amanar sai dai wani da wani kaga wannan shine zamanin da muke ciki yanzu an dawo musulman ba sa ma jin cewar amanun ya gaba su ko mun karanta a karatun ba cewar wala imana liman la amana tala babu imani ga wanda bashi da amana duk abin da zaka yi amana Allah ya dora maka illa aradna lamana ta'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa bayna yahdillah wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula duk abin da zaka aikata amana ce na mu'amala ne na kasuwanci ne na neman dukiya ne na karatu ne neman ilimi na zamani ko na addini duk abin da zaka yi na auratayya ne duk wata mu'amala da za ka yi amana ce yaya kana yin haɗinci a cikinta ko baka yi duk abin da za ka yi ta zaga yanzu duk cikin ayyukanmu haɗincin muke sallah ma muna mata haɗinci yanzu za ka yi haɗinci a cikin sallah yadda za ka yi a gaban jama'a daban yadda za ka yi kai ɗayanka daban ne lokaci ya yi abu yi baya za a yi a yi a mata sauri sauri a yi a gaggamata duka na da wannan damuwar sai ka yi coki a ciki ba za ka zo ita yadda ake neman ta ba ka gani in yanayin kasuwa kake ya za ta cuciyo ne a cikin kasuwar kake fama da shi in kai ne oga a kan a cikin kasuwar kai ne babba a ciki to ya za a kai ka danne na kasa kullum shi ne damuwar ka su kuma na kasa ya za a su danne ka shi ne damuwar su ka gani kowa zai cuci kowa a cikin komai kawai in ilimi kake nema ya zai kai ha'inci a makaranta ne kai satan jarabawa kai yayin ne kai wa ka samu ka haye kawai ya zai kai cuta kai coke ka wuce shi kake nema shi ma malami ya zai ya zalunce ka ya haince ka shi yake nema shi ma yi kaga mu ba ta koyi nan in mata ne ya zai ta yaudari mijinta ta tuce shi ta ci amanar su shi take nema ta yi shi ma za a iya tuce ta shi mijin ko ba ka haka muka kowa ya za a iya ya ga cewar ya ha'ince ta ya cuce ta ya yaudare ta shi zai a cikin komin mu amana tana ciki kuma abin da muke kokari wuce shine ya za a yi mu ci amanan muke a cikin komi to saboda haka wannan aiki ya kan mu ne kamata mu dage mu gyara saboda babu imani a wajen mu gyara wannan imani gaba ɗaya babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu imani ga wanda bai cika amana ba to ka san duk abin da za ka yi na rayuwarka amana ce ba sai na addini ba na komi in kai haƙinci da daidai da ƙwayar zarra a ciki shi ke na kama da aikinka komai sai za ga mutum yana shan wahala ka rasa me za ka shan wahala a wani dai ka gari an masa abu iri kaza an saba masa aiki iri kaza yana samun abincin da zai ci yana samun rufin asiri amma asiri ya ke rufu me za a asiri sai ke rufu cuta yake a ciki yana cuta ne cuta yake a ciki ko kuma a wani ya samu arziki ya kamata cewa ne ya wadata amma sai da arziki ya samu amma ko bai wadata ba saboda me saboda yana ha'inci yana cin amana a ciki to saboda haka wannan hadisin yana karantar da mu cewa haka ake cire amana a zuciyar dan adam da kadan da kadan da kadan da kadan har ya wayi gari babu amanar ma cikin zuciyarsa ana ziga shi ana cewa babu mai aminci babu wanda zai maka abu kaman wane amma kawai fanko ne ba komai a ciki ba komai a cikinsa kaman kamar ma bai san bai amana da ba to wannan dai shine abin da wannan hadisi ke karantar da mu kuma insha Allah za mu dakata nan ko ne da sauran lokacin hadisin da za mu shiga na kawan ma'ana bai yana da tsawo ne saboda haka za mu dakata nan insha Allah abin da muka tani dai Allah ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah gafarta mana abu da shani Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon gyara amanolin nan abin da ake nema shine idan ka ji karatu kai kokari a cikin abin da kake yi ka yi ƙoƙarin gyarawa ka yi ƙoƙarin kwatanta cika amanar ka a cikin dukkan ayyukan da kake yi ko menene in kai ha'inci a ciki to kawai da kanka ne ka ci kanka ko aikin ibada ne in kai ha'inci ya lalace ko aikin rayuwa ne in kai ha'inci ya ɓaci saboda ka Allah gyara mana amanonin mu a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da kan tarihi ya rabu mu lafiya abin da kuskure ya rabu ta mana lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kawo mana saukin rayuwa Allah ya kawo mana alkhairi duniyar mu da lahirar mu duk wani abu da ya zama musifa a cikin musulmai ya Allah ya yi mana shi albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعبر والخالد بن واثر الناس الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين